أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا biyu ga watan biyar hijira 1446 daidai da hudu ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da hudu haka ne ko alkhairin da yake cikin muna ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abin da yake shirri ne a rayuwar mu muna roƙon Allah ya kare muna ƙara godewa Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bana fandude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul fusilat tun daga farkon surar allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko mun zo aya na 44 ko na ce mun zo aya na 43 yau za mu tashi aya na arba'in da hudu zuwa abin da Allah ya so. Allah ya samu dace. In jama'a ba su manta ba jiya mun ɗauko kissa game da halin manzo sallallahu alaihi wasallama da wa'inda yake mu'amala da su a lokacin da yake raye. Mushirkai sun yi maganganu na cutarwa ga manzon Allah. Sun faɗi dukkan abin da suke so a kansa. Allah ya aiko da aya musamman ya ce da manzo ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusul min qabl ba wani abu da za a gaya ma yanzu ba ce an gaya wa manzon da suka so suka wuce kafin kai Allah madaukin sarki ya ce da manzo sallallahu alaihi wa sallam inna rabbaka la bi magfiratin wa bi iqabin alim Allah subhanahu wa ta'ala ma'abuci gafara ne ga bayansa sannan kuma ma'abocin yin hukuma ne mai tsanani ga waɗanda suka kafirce masa sannan kan manta sun ƙara sukar magana ga manzo suna cewa wai walau ji'alnahu qur'anan ajamiyyan laqalu lawla fussilat ayatu da za mu aiko da qur'ani mu sabko da shi da yare wanda ba larabci ba da za su rinka ce aida an yi bayani su gane ma'ana aida da larabci an ka saukar da shi a jami'in wa arabi yanzu yayo a saukar da ƙur'ani da yare na ajimanci alhalin wanda ake magana da shi ba larabe ne yayi ma'ana dai ƙur'ani ba an saukar da shi da yaren ajimanci ba ne ga manzon allah wanda yake larabci a'a an saukar da shi ne da yare na larabci ga mutanen da suke jin larabci kawai abin da za ka ce da su kulhuwa lillabi na amonu hudan wa shifa shi ƙur'ani shirya ne ga masu imani kuma waraka ne ga masu imani yana warkar da ciwo na jiki na zahiri yana warkar da ciwo na ma'ana wanda hankali ya yi da wa'in abubuwa kamar rashin imani kamar munafurci kamar hasada duka ƙwararri yana maganin abubuwa sannan allah maɗaukin sarki ya ce wadda na layu milo na fi a zanihin mawa amma kawai da wasu imani da allah ba akwai taushe a kunninsu duk yadda za a karanta musu alƙur'ani wa huwa alaihi ma'ama shi wannan ƙur'ani wa ma'ana makanta ne a gare su sifar wa'in nan ula'ika yunadawna min makanin ba'id su ne wa'inda ake kira daga wuri mai nisa ma'ana sifar su kamar sifar wanda ake kira wuri mai nisa ne yana da yajin sauti amma baya gane abin da ake faɗa jiya mun kawo mai misali mutum yana nesa da kai kana ihu yana jin ihunka kana magana ya tabbatar magana kake amma bai gane abin da kake fara saboda akwai nisa tsakanin shi ya san kana magana to wanda ba su yi imani da qur'ani ba duk sanda kake wa'azi suna da jin kalli ba su ma ganewa dan hankalin su bai gare ka haka qur'ani waraka ne shari'a ne amma ga masu imani sai Allah ya ci gaba da bamu labari yake cewa wala qad ataina musar kitaba hakika mun baiwa annabi Musa littafi at-taura fa tulifa fihi sai aka yi sabani game da shi wajen yin imani da annabi Musa da imani da littafin da ya zo da shi banu Isra'ila suka yi sabani wasu suka yi imani wasu suka kafirci mun gane ko walau la kalimatun sabaqat min rabbika ba dan kalmar da ta gabata daga gurin ubangijinka ba shine alƙawarin da Allah yayi na cewa ba zai azabtar da waɗanda suka kafirci ya yi musu hukunci irin na lahira ba sai an je lahira haka ma waɗanda suka yi imani ba za a sa su aljanna ba sai an je lahira Allah ce in ba dan wannan ba laku biya bainahu da an yi hukunci tsakanin su ma'ana da waɗanda suka kafirci da an nuna musu sakamakon su waɗanda suka yi imani da an nuna musu sakamakon su amma da ya alƙawarin cewa duk abin da mutum zai yi ya yi ina alkhairi ne ya jira su kamu idan na shari ne ya jira da masu kamu wa inna hum la fi shakkin min murib wa inna hum lalle su kafare da fi shakkin min malamai suka ce damiri yana komawa ne zuwa ga alqur'ani suna cikin shakku game da al'amarin alqur'ani murib suna kuma karyatawa arraib shine shakku tare da karyatawa to lalle su kafirai shine wa innahum lalle su kafirai lafi shakkin minhu suna cikin shakku game da alqur'ani muribai kuma suna masu karetawa ma'ana shakku na karetawa kenan shi yasa Allah ya ce da su man amila salihan fali nafsihi duk wanda ya aikin kwarai fa kan sai ma ma'ana sakamakon kirki yana dawowa ne zuwa gare shi wa man asaa fa'alaiha wanda ya muna aiki to akan wannan mummuna aiki za a saka masa mana cutarwa na mummuna aiki kansa zai dawo wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka bai zamo mai zalunta bayi ba anan sai aka yi amfani da siga min siyagil mubalaga an ka ce siga daga cikin siyagil mubalaga kai makura akan abu an ka ce zalimun azzalimi amma ka ce zallam wanda ya kai makura wajen zalunci to shi Allah madaukin sarki bai zamo mai yawan zaluntar bayansa a nan akwai abin da za ka duba mutum yana iya ya zama yana iya yiwa ya zama zalimun amma ba zai zama zallamun ba mutum na iya zama azzalimi karami azzalimi ba babba azzalimi to idan na ce wani ba mai yawan zalunci ba ne kenan menene shi eh wani ba mutum ne mai yawan ƙarya ba kenan yana yan kaɗan ko kenan nan da Allah ya ce shi Allah subhanahu wata'ala da Allah yake cewa wa ma rabbuka bi zallamin Allah ba mai yawan zalintar bayi bane ha to kaɗan fa to dan a kore shubha kaɗan ɗin ma Allah maɗaukin sarki baya yi inna za a la ya su dubin kala ba ko ba haka wani Allah ya ce daidai da kwaye azara Allah baya zalunta bawa sannan a hadisi kudusi Allah maɗaukin sarki ya gaya wa manzo ya gaya wa mutane cewa inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta wa kaina zalunci wa ja'altuhu bainakum harrama na sanya zalunci gare ku kowane adam ya zama haramun fala ta zalamu kan ku zalunci wa'annan dalilai kadai zan takaita a kansu suna nuna da Allah ya ce nan wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangiji ka ba mai yawan zalunci bane to har dan kadan ma baya yi dan qur'ani da hadisi duk sun tabbatar da wannan an gane wannan ko Allah madaukin sarki ya samu dace ilayhi yuradu ilmu sa'a na na ban ji ba sai kun ƙara sauti sama ai yana magana yake cewa nan da Allah madaukin sarki yake cewa wala qad atayna Musa alkitaba fahtilifa fihi an baiwa annabi Musa littafin at-taura fahtilifa fihi sai suka yi sabani game da shi wannan littafi fa minhum man amana biha wa minhum man kafara biha daga cikin mutanen Musa akwai suka yi imani da at-taura akwai suka kafirce da at-taura Allah ya ce wa laula kalimatun sabaqat min rabbika ba dan alkawarin Allah da ya gabata cewa ba zai yi hukunci tsakanin bayansa ba sai ranar tashin alkiyama laqudiya bainahum Allah da ya yi hukunci tsakanin su mana tambayar da shi yake yi hukunci tsakanin waɗanda suka kafirce wa annabi Musa ko kuma a wanda suka kafirce wa manzo Allah duka bayani akan waɗanda suka kafirce wa at-taura ake yi haka malaman tafsiri suka fassara ma'ana afi makhtalafu fihi ay lahkama bainal mubtalatina fit tawrati da Allah ya yi hukunci tsakanin waɗanda suka yi kafurci da waɗanda suka yi imani game da attaura su masu imani da ita a saka musu da alherinsu masu kafurcewa da ita a saka musu da shirinsu wallahu alam an gane ko to mu ci gaba Allah ya ce ilaihi yuraddu ilmu sa'a ilimin tashin alkiyama ga Allah shi kadai ake mayar da shi idan la yuhadahu yuradu ilmusa ga Allah kadai ne ake mai da lamarin tashin alkiyama babu wanda ya san yaushe za a tashi alkiyama sai Allah subhanahu wataala manzo sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi game da tashi alkiyama ya ce a wanda ke tambaya bai fi mai tambayar sani bai san lokacin da tashi alkiyama ina alkiyama Allah kadai yake da ilimin sannan wa ta kharaju min zamaratin ko babu wani ‘ya'yan itatuwa da za su fito da za su fita min akmamiha daga cikin ma'ajiyarsu daga cikin ma'ajiyarsu ba ce Allah yana sanye da su ‘yan ka ce akmam kowanne ka ɗauka in mun ka ɗauki wake yana da ma'ajiya ko bai da yana da ko idan ka ɗauki haƙi suna da ma'ajiya ko ba su da suna da shinkafa tana da wannan tsumfa abin da ke kare shi ko addu'a kafin ka sha sai ka gode ko ba ka bane to duk wani ƴaƴan itatuwa da suke da wani abu da yake rufe su babu wani zai fito daga cikin wannan face Allah yana sanar da shi shine akmam shine auqiya wurin ajiya wa ma tahmilu min unsa sannan kuma babu wata mace daga cikin mata da za ta ɗauki ciki ko ta aihu shine wa ma tahmilu min unsa wa la tadau illa bi ilmi ba wata mace da za ta dauki ciki ko kuma ta aihu sai da ilimin Allah subhanahu wataala Allah ya samu dace dan Allah ba za ki dauka ciki ko mata mata ko to an ka ce sai Allah ce min unsa ko wani abu da yake jinsi ne na mace bai dauka ciki sai Allah ya sani kun bai aiwa sai Allah ya sani kada dauka mata na mutane a'a matan mutane matan aljannu matan shanaye matan dawakai matan awakai duk wani abu da yake mace ne zai dau ciki kafin ya dau ciki sai da sanin Allah kuma ba ta aihuwa sai da ilimin Allah da Allah yau a garin nan mace nawa suka aihu mutane kadai ma Allah kawai ya sani aljannu nawa suka aihu yau Allah kawai ya sani mata nawa suka dau ciki a yau Allah kawai ya sani ya ilahi wallahi duk mutumin da Allah ya yi ma arziki na imani ya karanta wani aya da ya sallama ga wani al'amari a ya ishe shi ba irin bincike da ake yi a yanzu ba a ce za a yi ego a gano ɗa namiji ne ko mace ne a'a ana gane ɗa namiji ne ko mace ne bayan ya yi watanni an busa masa rai a shi Allah yana gane me za a haifa tun radda ya kaddara cikin zai shiga ya san cikin ya shiga ya san mi za a haihuwa ya san yadda zai rayu ya san kwanan shi rauni amma shi likitan da ya gano cikin wata nawa ne likitan da ya gano ɗan namiji ne ko mace ne ai mala'iku su riga shi ana manzo Allah ya gaya mana inda ya kai kwana 120 za a yi ko da mala'ika a ce rubuta kaza rubuta kaza rubuta kaza shi kai kafin ka gano wasu sun gano kun gane misali ko Allah wa dokin sarki ya samu dace sannan Allah yake cewa wa yawma yunadihim ranar da za a kiraye su mana radda Allah subhanahu wata'ala zai kiraye mushrikai aina shuraka'i Allah ya ce da su ina gumakan da ko kasance kuna hada ni da su kuna cewa su ma allola ne qalu sai mushrikai su ce yayin da suka ga matsala ta kai abannaka mun sanar da kai mun fadakar da kai a yanzu cewa ma minna min shahidin babu wani a cikinmu da ya shaida cewa kana da gunki ma'ana kana da wani abokin tarayya mu yanzu dukan mun mika wuya cewa ba ka da wani abin tare adan naka idan shi ne ilam sanarwa ilmantarwa Allah muna sanar da kai cewa ma minna min shahid ba wani cikin mu yanzu da ke shaida cewa kana da wani abun da ya kamata a haɗa shi kai kaɗai ka ce ta mutu ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين Allah ya ce ranar kiyama sadda Allah ya tare ya tara mushrike amsa su shine su ce wallahi mu kun mushrike kai mu kun mai da akwai wani abun bauta kuma bayan ka shi yasa Allah ne yake ba mu labari yake cewa wa yawma yunadihim ranar da Allah subhanahu wataala zai kiraye mushrikai ayyana shurakai ina abokanin tarayya na abinda kuke cewa su ma'alloli ne ina su kalu sai su ce adan naka mun sanar da kai ai itarafna amamaka mun yi itirafi a gabanka a nan gabanka muna faɗa ma ka jiya da kanka ma min na min shahid babu wani mai shaida daga cikin mu da zai shaida cewa kana da kishiya Allah kai kaɗai ne ya cancanta wata a gari an yi asara lokaci ya kure wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qabl abinda suke bautawa kafin wannan rana ya bace ya bar su min qablu kan ce min qablu bi dammil lam hada yadullu ala jumla mahrufa mana ranar da ya kamata imani ya yi amfani su bai musu amfani kun gane ko zaka da wanda ka rika yin ba Allah bane kare asara ne wala kai asara وضل عنهم ما كانوا يدعون يدعون بمعنى يعبدون كما كان da suka kasance suna bauta kuma bayan Allah sun bace mun sun nemi su rasa Allah madaukin sarki ce wa zannu su mushrikai sun tabbatar ma lahum min mahis ba su da wurin gudu ai la maharab lahum babu wurin gudu game da azabar Allah yanzu sun tabbatar sun shiga hannu la yas'amul insanu min du'a'il khair Allah ya ce mutum ɗan adam bai gajiya wajen roƙon alheri Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza Allah ce mutum baya gajiya da wani malamai suka ce alqur'ani duk inda ka ji an ambaci kalmar al-insan mafi yawanci ana magana ne da mutum kahiri ba mai imani ko kuma ya zama ba mai cikakken imani innal insana la yatgha والأصل إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان خلق هلوعا duk inda ka ji an ce insan insan mutum ne ba cikakke ba mutum mutumi ne amma mutum cikakken mutum kowane lokaci yana tuna ni'imar Allah yana biyayya ga Allah yana da'a ga Allah amma yanzu nan za a gaya mana hali daga cikin halayen mutanen banza mutum ne amma ba mutumin kirki ba dan ɗabi'un shi ba ɗabi'un da kirki ba shi yasa Allah ya ce la yas'amul insana insanu min du'a'il khair mutum dan adam baya gajiya wajen neman alkhairi na an ka ce alkhairi kudi sun shiga ciki lahiya ta shiga ciki neman ƴaƴa ya shiga ciki duk abin da zai yake so Allah ba nika za Allah ba nika za Allah ba nika wa in masahu sharru amma fa idan sharri ya shafe shi fa yaqusun qan fa yaqus siyadamu an siyadis me yanke kauna yaqus ya kai makura wajen yanke kauna sai dai ba tsammani game da rahman Allah kun gane ko sannan kanu mai yanke kauna ya is dai ba tsammani da kauna duka sai ya ɗebe nan da aka ce ina masa sharru sharru yana zama alfaqaru yana iya zama almardu yana iya zama kaza duk wani abin da zai bayar su shi wanda ba mutumin kirki ba in talauci ya kama sai ya ga yanzu ba shi ba kuɗi fa shi bai ma san yadda zai yi ba in rashin lahiya kama sai gaba zai warke in ya shiga jaraba sai gaba zai hita ba amma mutumin kirki mu'mini in ya shiga halin talauci sai ga ana jarabawa ce in ba mutum nan ba muna sa mu ci lahira in bai da lahiya sai ce ai Allah ne ke ba da lahiya Allah ya ba da lahiya in ma Allah ya karbi da na haka to alhamdulillah amma wanda bai da halin kwarai da ya shiga jarabawa kowa sai ya gane gari ya zahi don da ya zaunawa ne alamar nawa ya lalace a zahi to irin waɗannan na duk hanyar da ka ba su in dai za su yi ta wannan matsala za su bi ta amma mai imani duk hanyar da ta saba mu shari'a baya binta an gane misali ko dan haka ɗaya bai tsammani da kuma cewar abu ka ce ba zai dawo ba ɗabi'ar mutane kirki ba ne ba ɗabi'ar masu imani ba ce rashin lahiya in ya kama ka kana ganin maza ka warke ba ɗabi'ar mu'mini ba ce mumini manzala ya gaya mana inna amrahu kullahu lahu khair al'amarin sana alheri in asabatu sarra'a in asabatu sarra ko shaka idan farin ciki ya same shi sai ce alhamdulillah wa in asabatu darra'u sabara idan kuma abu na cuta ya same shi hakuri fa kana khairun lahu sai zama alheri a gare shi shi al'amarin mu'mini alheri Allah ya samu bashi kun ga yanzu da muke ciki yanzu wani da kun zona kai gaje na ka garin ga ya zayi ba al'amarin ne ya faci kaza to wa zai samu ruwa in ba Allah ba eh ai daga cikin rashin hankali tayi ma zahi ka zo kana hudi shi wannan da kake ga ma me zai ma karshen sai shi ma cikin zahin yake amma saboda yana da imani ya shirin shi to jama'a in jarabawa ta zo Allah yake ba Allah ya sa mu ci jarabawa ولئن أذقناه رحمة منا in muka ɗanɗana masa wata rahama daga gare mu muka ba shi lahiya ko muka ba shi kuɗi ko muka ba shi abin da yake so min ba'di darra massathu bayan cututtuka na bala'i sun shafe shi rashin lahiya da talauci la yaqulanna sai ga yana cewa hadha li wannan nawa ne ma'ana wannan ni ne ya cancanta dama a bani shi kamar yadda wasu suke yi ya samu matsayi sai gaba inda ma kuci tuku ana ilimin indi ainihin ba da ina ilimi ba wannan biro inda ban yi karatu ba a bani shi wani ana mai wa'azi ka taimaka mai yawan kai ce kai kakku da mini fa inda ban yi karatu ba ban samu ga matsayi ga premier din class din nan premier na class din su gashi nan bai da aiki ba ma wani shi ka ce an ba dan yana da ilimi ba kenan da ilimi ne ke ba sa da dare ne da premier waye kamata ya samu biro premier ko a Allah yake ba da matsayi lokaci sai ga mutum ya yi ilimi amma kai shi matsayi tsari ne na Allah kenan in Allah ya baka matsayi ba alfahari za ka yi ba sai ka yi da'a sai ya kara maka a gode ma shi yasa Allah ya ce daga cikin ɗabi'a wancan mutum wala in azaqnahu rahmatan minna in wani dahama daga gurin ya dandana shi ya shafe shi min ba'di darra massathu bayan cututtukan da suka shafe shi na damuwa la yaqulanna sai ya dinga cewa hada li ai wannan daga gare ni ne ma'ana abu ne wanda yake dabara ce ta tabani shi wa ma azunnu sa'ata qa'im kai ni fa bana ma tsammanin kiyama za ta tsaya ni bana ma ganin akwai mutuwa wala in ruji'tu ila rabbi nan iftiradi ne yake ce amma kaddara a kaddara ma akwai mutuwa ni ko na mutu in ni koma gurin Allah inna li indahu lal husna ina da kyakkyawa a gurin Allah yadda kaga Allah ya zabe mu ya ba mu wannan duniya ko ma da akwai lahira nuna za a ba lahira wani ya Allah ya ka talaka gani ya ga kuma Allah bai san ka ne kai dai ga karen nan saboda kun san talauci na da wata matsala ba talauci in ya kai talauci kai kanka sai ka rena kanka wallahi shi yasa ake son mutum ya zama yana da imani shi yasa ake son ka san Allah kafin wani abu ya same ka in kuɗi suka kai kuɗi baka san Allah ba sai ka rinka ganin kamar dabara ne gare ka in ilimi ya kai ilimi baka san Allah ba sai ka kamar kai kana da fulani in talauci ya kai talauci baka san Allah ba sai ka kamar baka da wayo ne kamar baka da azanci ne shi yasa ana son kullum ya zama mutum yana da alaka da Allah in take baka kariya in ka samu wadata sai ka gane ba wayon ka bane Allah ne ya ba in baka da kuɗi ka gane ba wayon ka bane Allah ne abbe ba ka ba rashin wayo bane Allah ne abbe ba sai kwantar da hankalinka amma talauci ka talauci jiki aka yi in ka shiga sai ga kamar kana ake kallo Allah kalma mu da talauci wallahi mu roki Allah Allah sai mu da talauci ba ku gane in mun tashi mu daina roƙon kuɗi a wurin Allah mu daina ci Allah kai muna arziki iri kaza iri kaza a'a mu roki Allah wadata Allah ka wadatar da mu Allah ka wadatar da mu irin wanda ya kamata mu rinka yi shi abun duniya bai isa ko nawa ka samu kana buƙatar ƙari amma ana wadatuwa da shi shi ya samu zaga ya ce laisar gina kasaratul abd tara duniya ba shi ne wadata walakin da gina ginan nas wadata shi ne wadatar zuciya kana iya samun jika ashirin sai ka ga wadatu da su ka zo gida ka kwanta a sai nama a sai kaji a kashe duka yau na ya kalau ne a huta mana buɗe yau jika a ashirin na samu shi kuma wani ya zo ya kirga ya ga yau riba jika hamsin na an ka samu ya ɗaura fuska tana kai sai ma bai amsa wai yau wata daɗi riba jika hamsin na an ka samu da Allah wani ya wadatu bai wadatu ba kenan mu rinka roƙon Allah ya wadatar da mu sai mu samu kaɗan ya ishe mu ma inda yan kuɗi ne da kuna ka san ba sa isa muna roƙon ka Allah ka ba mu ratun zuciya Allah subhanahu wataala yake ba mu labari yake cewa wala in azabnahu rahmatan minna in muka dandana masa rahama daga gurin mu min ba'di dharra massathu bayan wani cuta na talauci ko na rashin lafiya da shafe shi da ya kulanna sai ya rinka cewa hadali wannan fa dabara daga wajena ne وما أظن الساعة قائمة ني بان سمان ما قيامة ذات تسيا إن قيامة ما أقدر أقيت ولئن رجعت إلى ربي ni in na koma gurin ubangiji na inda ne inda hulal husna ni fa ina da kyakkyawa a gurin sa Allah ya ce falanunabbi annal ladina kafaru bima amilu wallahi lalle za mu gaya ma kafirai za mu ba su labari game da abin da so kasance suna aikatawa na kafirci a nan duniya za mu ba su labarin kafircin su wala najidiyan wala nubiqannahum min azabin qalis kuma wallahi sai mun dandana musu na daga azaba mai tsanani ya kace rabi badun shidda wanda ya kai kokora wajen tsanani irin wannan azaba za mu musu Allah madaukin sarki ya samu dace Allah yake cewa wa idan an'amna 'alal insani in muka yi mutum dan adam ni'ima arada sai shi bijire wani abi janibi ya kauda kansa ya ki muna biyayya ya ki muna da'a kuma ne ko kamar can da Allah ya ce tawalla bi ruknihi sai juya ina ganin shi yadda matsayi وإذا مسه الشر إن قول والشر يشافيش فذو دعاء عريض شيء يوى الدعاء عريض الدعاء مفادي kun gane duka in kun kuka duk anan misali ba insani insani ake fara ba dada kun ji kun ji halin wani anan eh in ya samu kuɗi ya rinka ganin da ba ne in bai da shi shiga kamar Allah ba zai ma ƙara ba shi ba in yi dukkan nan da ake ambaton insani insani ba a kawo sifa ko da ta mutuna kirki ba yasa ne ke muke na ishara mafi yawanci a Qur'ani da kaji ana magana akan al-insani al-insani mutum ne da ba mai imani mutum ne da bai da dabi'a ba kun ji fa wa idza an'amna 'ala al-insan in muka yi mutum na adam ni'ima a arada sai ya bishiri wa na'abi janibi ya kauda kansa ya kimuna biyayya Allah samu dace malamai suka ce wani abi janibi ai takabburan da kawo da kansa yana mai girman kai game da yiwuwa da kudi ba da kyau jama'a mutum na adam in an ka bashi ni'ima zai girman kai ya juya ya ki imani da Allah akwai ni'ima da ta kai musulunci akwai ni'ima da ta kai imani da Allah mummune suna girman kai ne mummune suna juya bayan da suke ma Allah da'a ina ana mana bishara ana mana ishara ne ga mutum wanda ba mumuni ba ga mutum wanda ba mutumin kirki ba mutumin kirki duk sadda ya samu nema zai ce alhamdulillah zai kare yin biyayya ga Allah subhanahu wataala ga kuma wani wani musiba Allah ya ce wa idza massahu sharru in wani sharri ya shafe shi wani al'amari mara dadi ya shafe shi fa zu du'a'in ma'abucin yin addu'a ne arid addu'a mai fadi nan ana nuna wani sifa ko kula duk wanda kun gani da wannan sifa ba mutum kirki bane ba in rashin lahiya ya kama shi ko talauci ya kama shi to zai zama mai yawan addu'a ko wani lokaci addu'a duk wanda ya gani wani ayi muna addu'a amma sai Allah ya ce nau'in addu'a shine arir addu'a mai yawa abinda ake nihin du'a'un arir ma'ana addu'an da ke da lafuzza masu yawa kuma marasa amfani addu'a mara amfani roƙo mara amfani mahallin da bai kamata a ji matsalarka ba sai an jiya wani da kasuwa ta yi mai zahi kwana biyu sai kowa ajiya kayawa na garin na wallah bai zama an yawa ta shi ta Allah gafarta mana wallah ku samu na addu'a al'amarin ne ya canza Allah mana ku muna addu'a an ji ma sai a dawo malama da ku muna addu'a kasan muna da yana wa'annan muna ganin su wallahi wani da ta zahi mu da mun ga wasu sun zo wurin wasu ta bace shi yasa in mun kai sa'a an yi daidai da baka da lahiya sai mu ce nama ya zo kat a an gami sai mu ce zamna Allah ya kawo mu da kai saboda su ba su dangana da Allah ba su yadda da Allah wannan abin da nake so yi mana ishara mumini mutumin kirkin ya samu ne ba zai ce alhamdulillah in ya shiga damuwa ga Allah yake komawa in zai yi roƙo zai roƙo mai ma'ana ne ba hayaniya ba Allah ya kare mu ulka ce da su ara'aytum in kana min indillah Allah yake ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ulka ba su labari ara'aytum in kana min indillah in wannan qur'ani ku ba ni labarin ya kasance ne daga gurin Allah sun makafartun bi kuka kafurci masa to yaya halin ku zai kasance man adalla mimman huwa fi shiqaqin ba'id wa ya kai bata irin mutumin da yake mai jayayya ne game da gaskiya kun gane ko tare da karfin hujjar da gaskiya take da shi wani na yake wannan bace inan nan yadda zamu dauki ma'anar ayan shine manzo yana magana da mushrikai kul ce da su ara'aytum bima na akhbiruni ku bani labari in kana min indillah idan ya kasance daga gurin Allah kana ya kasance menene ma'ana kina in kana hadar qur'an in wannan alqur'ani da nake kiran ku zuwa gare shi daga gurin Allah yake thumma kafartum bih sannan kuka kafirce masa bihi dalili yana kuma ne zuwa ga alqur'ani to tambayar shine kaifa sai kunu halukum yaya halin ku zai kasance gaban Allah matakar kun san gaskiya ne ko kafirci man adal mimman huwa fi shiqaqin bayy wa ya kai batar irin mutumin da yake mai kangewa gaskiya ma'ana wanda yake jayayya game da gaskiya kuma yake nisanta game da gaskiya wani ne kai shi lalace babu wanda ya kai shi lalace Allah madaukin sarki ya samu dace kinan mimman huwa fi shiqaqin ay man huwa fi inadin lil haqqi ma'a zuhurihi mutumin da yake tangare ma gaskiya tare da gaskiya ya bayyana ba'idun kuma ya nisanci gaskiya kawai kashi ta biyu Allah ce sanurihim ayatina za mu nuna musu ayoyinmu fil afaqi a cikin sansanin duniya afaq sasanni na duniya kokole sai aka amfani da fi'il mudari malamai suka ce an yi istimalin fi'il mudari ne dan ka san wannan ayar aikin ta bai yankewa sai an koma ga Allah sai duniya ta tashi sanurihim ayatina za mu nuna musu ayoyin su kafaran wannan har kafaran yanzu har na gobe har na jibi kullum sai Allah ya nuna musu shi gagararre ne shi ya cancanta alki mai rabo ya bi wanda bai da rabo ya lalace sai Allah ce fil afaq afaq shine sansanin duniya malamai suka yi bayani akan nan shine fathu makka Allah madaukin sarki zai bude garin makka ya lanka ta hannun musulmi sauran garuruwa da yake hannun kafirai don Allah ya nuna mu kafirai aya su san cewa shi ya cancanta abi shi ke da addinin Allah ce wala za mu nuna musu aya mu sai mun kwace garuruwan nan mun danka su ga musulmi sanurihim ayatuna fil af sannan Allah madaukin sarki yake cewa wa fi anfusihim haka ne ko sannan kuma za mu nuna musu ayar mu a cikin kawunan su mu yi galaba a kansu su adda karhi mu amshe karhin mu ba wanda suke ganin ba kowa ba ne da Allah kafiran duniya wanda misali yana tabbata a yanzu ko bai tabbata akwai wasu kafirai da suke ganin sun yi karhin wasu ba a iya komi sai da su yau kuma an yi komi ba da su ba kuma suna gani inda suna da rabo ba su cewa dabara ta kurce musu sai dai su ce wanda ya yi wannan ya kamata abinci shi ne Allah kawai misali guda da za mu bi yau nijar da za a yi mafarki a ce wata rana za a iya ce faransa ta bar nijar a hankali irin namu muna ganin dai amma da duniya gaba ne suka ce ba nijar ba su nijar da ce hato ita ma ba duniya ba ma kuma kowa ya hankula ya bar nijar ina alawari kawai yana nuna ma Allah yana nuna maka kafirai aya a sassanin duniya masu ganiya suna ganiya wanda ba su gani ce da nace wani aya na har gobe tana tana yi Allah ya ce hatta ya tabayyana lahum annahu al-haqq har sai ya bayyana musu cewa shi fa alqur'ani gaskiya ne awalam yakfi bi rabbika shi ubangijin ka bai isa shi kadai ya shaida ba akan cewa qur'ani gaskiya ne mana shaidar Allah cewa qur'ani gaskiya ne ta isa dan me annahu ala kulli shay'in shahid Allah mai shaida ne akan komai na haka ya rasulullah duk su ce qur'ani ba gaskiya bane ni na ce gaskiya ne shaida ta kade ta isa na ga duk kowa ya keka akan alqur'ani da tautun su Allah ya ce ma qur'ani gaskiya ne shaida Allah ya ce shaida Allah ya ce ala ku saurara innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim su ne mushrikai suna shakku game da haduwa da ubangijinsu da za su yi ala ku saurara ku ji innahu bi kulli shay'in muhit lalle Allah ya mamaye komai da iliminsa komai yana cikin ilimin Allah wannan shine aya na karshe daga cikin ayoyin suratul fusilat amma da muka daidai cikin ta Allah ya ba mu lada da muka kuskure Allah ya yafe mana sura na gaba ita ce suratul shura سورة الشورى نظام تاشي بسم الله الرحمن الرحيم حميم كافين نن مقدماتنا wannan sura ta kaice wannan sura sunanta suratul fusil eh suratul shura sunanta kenan saboda kalmar da ta zo ta shura a cikin surar bata zo a wani gure cikin alqur'ani wasu na ce da ita suratul hamim muqaddima na biyu bayani akan inda aka sauka da wannan sura fairuzul abadi yayi bayani akan cewa malamai sun yi ijma'i akan cewa wannan sura makkiya ce an saukar da ita ne a garin makka tana da ayoyi 53 tana da kalmomi 866 tana da harufa 3550 wanda ya karanta ta zai samu lada 35,500 Allah madaukin sarki ya datar da kenan karanta wannan sura yana tattare da lada mai yawa sai bayani akan alaƙar wannan sura da sura da ta gabace ta idan ka duba za ka ga suratul fusilat da suratul shura kowannen su ta fara ne bi ahrufin muqatta'a ta fara da yankakken harufa na biyu kowace sura daga cikin wa'annan surori ta yi bayani akan sabani da aka samu game da ahlul kitabi Allah ya ce wa laqad atayna Musa al-kitaba fakhtulifa fihi kamar yadda muka karanta a yanzu a cikin suratu suratul fussilat zamu ji a cikin suratul shura Allah ya ce innal ladina urithul kitaba min ba'dihim lafi shakkin min umri kamar yadda zai zo a cikin wannan sura ta suratul shura sannan daga cikin alakar da suke da su waccan sura suratul fussilat ta yi bayani akan Allah kaɗai ikhtisasu Allah subhanahu wa ta'ala bi ilmi sa'a Allah shi kaɗai yake da ilimin tashi alkiyama ilayhi yuraddu ilmu sa'a sannan zamu ji a cikin suratul shura Allah yana cewa ma yudrika la alla sa'ata qarib kaga akwai alaka sosai akwai munasaba tsakanin wannan sura in muka dubi mawdu'at abinda sura take karantarwa yana da yawa a takaice bayanu annal qur'an wahyun min Allah sura za ta tabbatar mana da cewa Qur'ani wahayi ne daga gurin Allah Allah shine ya aiko da Al-Qur'ani zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da sura take karantarwa anna Allah qadirun ala an yaj'ala an-nas umma wahida Allah yana da iko duk kowa da musulmi Allah sai yana yin wannan amma da Allah yake hakimun ne ya shirye da wasu wasu kuma bai shirye da su ba Allah ka tabbatar da mu akan shirya sannan daga cikin abin da surar take karantarwa al'amuru bin rujuwa ila hukumillah in an samu saɓani a cikin mutane hukunci a kai Allah shi har yanzu alƙalinmu shi ne Allah maganar Allah na tsakaninmu shi ne alƙur'ani in tana za'atun fi sha'in farduhu ilallah in kuka yi saɓani akan wani abu kuma da shi zuwa ga Allah za mu ji wannan sura za ta yi mana wannan bayanin sannan manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin sura zamu ga Allah umarce shi da istiqama Allah umarce shi da tsayuwa akan addini ya tsaya akan addini ba tare da ya kama wata hanya akwai bayani akan iktirari sa'a cewa kiyaman nan ne da ake faɗi ta yi kusa muna ganin akwai saura za mu gani a cikin wannan sura kowa in ya yi gida yau ya kakkaɓe yan kayansa ta yi kusa fa azifatul azifa mai zuwa azifa ɗin nan ta yi kusa azifatul azifa kiyama ta taho sannan za mu ci daga cikin abin da surar take karantarwa Allahu ya kabalu taubata min ibadihi duk da bayu suka yi sun tuba Allah yana karɓa kamnan kan mu yi wasa game da tuba game da lamarin Allah Allah mu dokin sake samu dace a takaice dai sura tana dauke da abubuwa da dama za mu fara da suna Allah mai rahama mai jin kai bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai hamim Allahu a'lam bi muradihi bi zalik bayani ya gabata a wa'innan so da yawa cewa huruful muqatta'a su min jinsiha suna dauke da ma'anar da Allah subhanahu wataala shine yasa abin da yake nufi da ita amma yan ka duba akan abin da suke yin nuniya zuwa gare shi ana yin nuniya ne akan tahaddi ma'ana fito na fito da shi littafin Allah alqur'ani cewa kafirai su zo da irin shi ko wata sura mafi karanci daga cikin surorinsa ayn sin qaf duka taqaddamul kalam taqaddamul kalam ala nazahirha mun yi bayani akan ire-iren wa'annan fi bidayati suratul baqara tun farkon suratul baqara da sauran surorin da suka gabata Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ba mu labari a cikin wannan sura kadhalika yuhi ilayka kamar haka ne Allah subhanahu wata'ala yayi wahayi zuwa gare ka ya rasulullah wa ila alladhina min qablika kuma Allah ya yi wahayi zuwa ga waɗanda suka wuce gabaninka su ne annabawa kenan. Allahul Azizul Hakim, Allah shi ne mabuwayi alhakim kuma shi ne mai hikima. mun gane ko shi magwayi ne a cikin al'amuransa ya gagara kowa kuma komai yana yin shi yadda ya dace kun ga aya tana mana ishara da cewa kafin a yi wa manzon Allah wahayi an yi ma annabawa wahayi inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di sai rasulullah mun ma wahayi kamar yadda muka wahayi zuwa ga annabi nuhu da kuma annabawan da suka zo bayan annabi nuhu wa auhayna ila ibrahim mun yi wahayi zuwa ga annabi Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura wayan ga annabawa duka Allah ya musu wahayi kun gane ko Allah mu dokin sarki ya samu dace kenan yan ka ce al-wahyu ma'anahu al-ilam fil khafa sanar da kai a koyi muna tare da kai sai a sanar da ni wani abu kai ba a sanar da kai shi ina an yi min ma ce sa kuna tare da manzo Allah sahabbai na na sai ce an ce min kaza an ce min kaza amma ku ku sani ko ba ce shine wahayi akwai suwar na wahayi ina ganin mu ambata su akwai suwar guda bakwai da ake yi manzo Allah wahayi a cikin su daga ciki akwai abin da ya tabbata cikin sayyid bukhari أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم يتنبي منظوم الله صلى الله عليه وسلم يتشي كيف يأتيك الوحي يا رسول الله يا يا وحي يكي زومك منظوم صلى الله عليه وسلم يكي تشو أحيانا يأتيني مثل سلسلة جرس yace wani lokaci yana zo min kamar kukan abin nan kukan kararrawa ko ashaddu shine yafi tsanani a kaina ashaddu alayya yafi tsanani an gane aljars wani abu da ake yin karar da shi amma malamai sun ce wannan la haƙiƙatan an faɗi maganar ne da wani ma'ana da yake ɗauka za ka ji kamar kukan zuma sadda wahayin zai zo mazala ce shi ne wanda ya fi nauyi sannan akwai lokacin da wahayi zai zo manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya zamanto mala'ika zai zo mai ido da ido da siffar mutum kun gane ko siffa ta mutum kamar yadda ta fata cikin hadisi lokacin da jibril ya zo yi mai tambayoyi bayan ya wuce wanzu sallallahu alaihi salama ya tambaye su ya ce da umar ta dare mani sa'il ka san wancan wanda ya tambaya wane ne suka ce da shi Allah wa Rasulu alam Allah da manzon suka suka sani da ce fa innahu jibril atakum yu'allimakum umur dinikum ya zo ne ya sanar da ku al'amar addini kaga wannan nau'i ne na wahayi sannan akan yi manzo Allah wahayi ta kwana manzo in yi kwana sai shi mafarki kaza kaza kaza mafarki yana zuwa ta hanyar kwana abinda aka fara da shi shine abu ya saliha bayan da aka fara da shi wani lokaci ana yin manzon Allah wahayi ta hanyar yadda zai ga annabi ma yadda zai ga mala'ika ganin shi na hakika kun fahimta wasa aka ce da shi hikira ya ce ma na ga kare ya zo yana tarwar jiki a gurin hadisi alhum da akwai suwar na wahayi da dama wanda annabawa su yake ma wahayi to amin tambaya akwai wahayi bayan shudewar manzo sallallahu alaihi wasallam ana yi ma wasu wahayi wa'inda ba annabawa ba ana yi ma wasu wahayi wa'inda ba annabawa wannan ya zama ilhama kenan amma abin tambaya in an kai maka wahayi aka yi maka ilhamin wani abu ya zama addini ya zama shari'a a'a yanzu in wani zai ce mana an yi mai wahayi sai mu ce to ya dai ya yi ma amma da ke kayanka ba addini ba ne kun fahimci hausa babu wani addini babu wani wa'ayi da ake aiki da shi ya kare tunda manzo Allah ya tsaya da haka mutum ya je shi ce an ba shi salatul fatihu yadan biyarin kawai ƙarya ce ba mai da wannan wallahi mu a gaban mu mu ce wannan shirme sai mu sa ayi mai bulala dan wasa da addini ne babu wani annabta bayan mutuwar manzo Allah babu wani wahayi ya yanke da mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ka aruda da mutane cikin addini Allah ya kare mu Allah madaukin sarki ya ce lahu ma fi samawati wa ma fil ard mulki na hakika na dukkan abin da suke cikin samai da kasai yana hannun Allah ne wa huwa al-aliyyul azim shine madaukakin sarki bi zatihi al-aliyyu bi zatihi kun gane shi Allah karan kansa halitta irin tashi wadda ta dace da shi wa huwa al-ali shi madaukaki ne sama yake sannan al-azim mai girma ne yaya Allah ya ɗaukaka wannan ba matsalar mu bace mu yi imani da Allah ya ɗaukaka yana sama da zatinsa da tadu samawatu yatafaqqarna min fawqihin sammai sun yi kusa da su tsatsage a saman su da tadu samawatu yatafaqqarna sammai sun yi kusa da su tsatsage min fawqihin a saman su wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim mala'iku suna yin tasbihi tare da gode wa Ubangijinsu wa ya stakfiru na liman fil'ar suna nima ma mu'mine da suke saman ƙasa gafara ala saurara inna Allah huwal ghafurur rahim lalle Allah shine mai yawan gafara kuma yin jinkai ga bayansa in muka kalli ayan nan karo na biyu da Allah yace takadu samawati lil mufassirin fi tafsir hadhihi al kalma qawlani malaman tafsiri sun yi maganganu guda biyu game da tafsirin wannan takarar samawatu ya tafaffar na min fauƙihin nan sammai sun yi kusa su tsatsage a samansu kamar me wasu malama suka ce haufan min Allah saboda jin tsoron Allah subhanahu wataala dan Allah ya ce wa huwa al-aliyyul azim shi Allah madaukaki ne kuma mai girma ne to sun san girman Allah shi yasa sun tsorata suna neman su farfashe saboda jin tsoron Allah subhanahu wataala wasu malamai suka ce a'a takadu samawati yatafaqqarna min fawqihinna ay min izamil firya saboda girman ƙarya da kafirai suka yi wa qalu takhadha Allahu walada kafirai suka ce Allah yana da da laqad shi'tum ji'tum shay'an idda hakika kun zo da abu mai girma da karu samawati yatafaqqarna min sammai fa sun yi kusa su tsatsage game da wannan kariya da kafirai su kun gane misali ko kenan duka yana iya dauka akwai ka'ida na malaman tafsiri cewa idan lafazi ya zo yana da ma'anoni da yawa kowace ma'ana yana iya ta shiga ba tare da tawarwar ɗaya ma'ana ba duk sai hada su a aikin su idan samai sun yi kokarin su tsage don jin girman Allah da kuma ƙaryar da kafirai suka yi na cewa Allah subhanahu wataala yana da da Allah madaukin sarki ke samu dace ke samu zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aqatis sama'u wa hukka laha an ta'id sama ta yi ƙara kuma ta cancanta da ta yi kara shi ne ta ce kakkakat saboda nauyi shi ma fi hamin mawube ya arba'i a sabi illa wa malakun sajirun auraki'un au ma a shi ba zalik a cikin sama mazala ya ce babu gurin da ya tsohu da za su iya faɗawa ba shi a wannan wuri a kowane mala'ika yana bautar Allah gane misali ko ko dai yana sajada ko yana ruku'i ko yana tasbihi duka mala'iku ne Allah ya shirya a sama kawai ibada ake masa da aka yi kuma aljanna an ka kare sai an ce mu mutane mu za a ba aljanna da mu da aljanna jama'a Allah bai karrama mu ba in dan aikin mu ne muna shiga aljanna yau tasbihi nawa kai ma Allah subhanallah subhana dana wa kai akwai mala'ika da tun da aka yi shi subhanallah yake har yanzu har duniya ta nabi subhanallah subhanallah subhanallah wani yana alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wani tun da ya ruku'i bai dago ba ake shi kenan naka abin da ya fi cancanta gare mu mu bi Allah subhanahu wataala shi yasa Allah yake cewa daga cikin falalar da ya mana wa yastaghfiruna bihamdi liman fil ard su mala'iku suna nema ma muminai da suke bayan ƙasa gafara abin da ya samu ka fasara shi da muminai saboda Allah maɗaukin sarki ya ce allabina ya hamilu na al'arshi wa man haulahu mala'ikun da suke tallabe da al'arshi da kuma mala'ikun da ke zagaye da al'arshi dukkan su yusabbihuna bihamdi rabbihim suna yin tasbihi ta da gode wa ubangijinsu wa yu'minuna bihi suna yin imani da shi wa yastaghfiruna lilladheena amanu ko ba ga bane suna roƙa wa mu'mine gafara kenan wannan ya nuna cewa da Allah ya ce wa yastaghfiruna liman fil ardi ayyil mu'minina malaiku suna roƙa wa mu'mine gafara ala saurara inna allaha huwal ghafurur rahim lalle Allah shine mai gafara kuma mai jin kai ga bayansa wallazina takhadhu min dunihi awliya wa'inda suka rike waliyai koma bayan Allah haka ne ko wa'inda suka rike koma bayan Allah ma'ana waliyai Allah hafizun alaihi Allah madaukin sarki shine yake kula da su shine wanda yake inda yake kula da su malamai suka ce nan da Allah ya ce walladina takhadhu min dunihi awliya ila imma al-murad bil awliya ash-shayatin innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kinan nan walladina takhadhu min dunihi awliya yana iya yawa mu ɗauke shi waɗanda suka riƙe shaidanu a matsayin majibantan al'amarin su koma bayan Allah kuma suna tsammani suna kan shirya ina iya ɗaukar wannan ma'ana wasu ka ce a walladhina ittakhadhu min dunihi awliya ila al-awthan gumaka ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa so ce a mun mun rike gumaka ne ba don komai ba don su kusantar da mu ga Allah kusantarwa to duk waɗanda suka rike wani abu wanda ba Allah ba Allahu hafizun alaihi Allah shine wanda yake tsare da ayyukansu yana kula da su kuma anta alaihim biwaki kai ne manzo ba mu wakilta ka akan ayyukansu ba ko kuma halayensu kai ba mai wakili bane akan su ka bar mu da su wanda ana ishara ne ga masu da'awa sadda kake da'awa kaka damu da sun ki kaza sun ki kaza wannan ba naka bane abinda an naka ka faɗa wanda ya aiki da shi fa nema wanda bai aiki da shi ba ka bar shi da Allah Allah ya samu dace Allah yake cewa kadhalika auhayna ilayk kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabawa da suka gabata wa kadhalika auhayna ilayk kamar haka kai ma muka yi wahayi zuwa gare ka me muka aiko ma mu aiko ka da qur'anan arabiyyan mu aiko ka da abun karantawa wanda aka saukar da shi da yare na larabci litunzira ummal qura don ka yi gargaɗe ma ummal kura ma'ana mutanen da suke cikin ummal kura ita ce makka nan kai musu gargaɗe mun ce al'indar kuwa ilamun ma'atafowifin fi waktin yattasiru lil'ihtiras ma'ana faɗakar da mutane tare da tsoratar da su da kuma ba su lokaci don su gyara halayensu to Allah ya ce ka tsoratar da mutanen da ke zaune a garin Makka wa man haulaha da kuma waɗanda suke zagaye da ita ma'ana sauran garuruwa na menene na duniya kenan mutum zira yawmal jami'a kai mutane gargadi game da ranar jami'a shine ranar alkiyama yau mai yajma'u ne yau mai jami'a ranar da Allah zai tattara ku ga ranar tattaruwa shine ranar tashi alkiyama mutum zai yawan jami'a ka yi ma mutane gargadi game da ranar da za a haɗu shi ne ranar alkiyama larai ba fiye ba shakku babu shakka game da aukuwar wannan rana in an ka ce kiyama ta zaya fariqun fil jannati wani bangare na mutane da aljanu za su shiga aljanna wa fariqun fis sa'ir wani bangare yana cikin sa'ir as-sa'ir ismun min asma'in nari ɗaya ne daga cikin sunayen wata akwai sa'ir akwai sakara akwai jahannam akwai jahim shi ma wannan nau'i ne ɗaya ne daga cikin sunayen wuta Allah ka kare mu daga shiga wuta Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bamu labari yake cewa walau sha Allahu inda Allah ya so la ja'alahum ummatan wahida da mutane Allah madaukakin sarki ya sanya sun zama al'umma guda ɗaya al'umma nan bi ma'ana milla da kanu filin wahidin da Allah ya suna mutane Allah ya tattara su akan addini guda ɗaya walakin yudkhilu man yasha fi rahmati sai dai Allah yakan shigar da wanda yake so a cikin rahmarsa ya karbi addini والظالمون أما كافري الظالمين wanda suka yi shirka basu bi Allah ba ma lahum min waliyyin wala nasir ba su da wani majibancin al'amari ko kuma wani wanda zai taimake su ya kubutar da su daga azabar Allah Allah kubutar da mu daga azaban Allah ta amin takhadhu min duni awliya a a su ne mushrikai sun riki gumaka majibantan al'amarin su kuma bayan Allah fallahu huwal waliyyi Allah subhanahu wataala shine waliyi na gaskiya masoyi na gaskiya da ya kamata a rika matsayin masoyi shine Allah subhanahu wataala me yasa wa huwa yuhyil mauta shi ke rayar da waɗanda suka mutu amma wancan kuma ga koyi ba sa yi wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma yana da iko akan dukkan abin da yake so su ko wancan kuma ba sa da iko akan komai wa ma ikhtalaftum wa ma ikhtalaftum fihi min shay'in haka ne ko duk abin da kuka samu saɓani a kansa na al'amarin addini fa hukmuhu ila Allah to inda za a mai yadda hukuncin shiga Allah ne can za a nemi sakamako a nemi ina ne gaskiyar take kun fahimci Hausa Allah madaukin sarki ya samu dace dan Allah madaukin sarki ya ce da in tana za ta fi shay farduhu ila Allah wa rasul kun kai sabani akan wani abu kuma yi dashi zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa zalikumullahu rabbi wannan fa shine Allah ubangiji na alaihi tawakkaltu ga Allah ne na dogara wa ilaihi unib kuma ga Allah nake komawa ina mai da al'amari na ga Allah ma'ana ina tuba ma Allah subhanahu wataala Allah madaukin sarki ya samu dace ina ganin nan za mu takaita abin da muka daidai Allah ya ba mu ladan shi inda muka kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk